إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله عباد الله لا يمتري مسلم أن سبيل النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة التزام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلكم هي سفينة النجاة وسبيل العزة وطريق السلف الصالح غير أن هناك أمرا مهما في نهج السلف الصالح لم يأخذ حقه من العناية ولم يوضع مكانه من التربية ذلكم هو منهج أخلاقهم وطريق سلوكهم ذلكم أن من المتقرر أن منهج السلف الصالح أن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ليس علما مجردا ولا اعتقادا جامدا ولكنه نهج العقيدة والفقه والأخلاق والعمل عباد الله الأخلاق حلة تقصر دونها الحلل وستر لا يغني عنه ستر وهل افترق الإنسان عن حيوان الغابة وسباع الدواب إلا بالأخلاق الأخلاق تمتزج بتصرفات الإنسان كلها في سلوكه في سلوكه جميعه وأحواله كلها في جده وهزله في فرحه وحزنه في رضاه وسخطه وخطئه وثوابه ابحث حفظك الله بعناية عن أصول الأخلاق ومزكيات النفوس تأمل في الأمانة والصدق والعفة والمروءة والحلم والصبر والاعتراف بالحق لأهله والجميل لأصحابه قدر ما عند الآخرين من الفضل والعلم والخبرة آثر الحق وأحب أهله وخذ بالرحمة وفروئها وقوة الإرادة وضبطها والصبر ومظاهره وسماحة النفس وعلو الهمة والاحترام المتبادل إن, لمح إن لمحاسن الأخلاق في دينكم عباد الله مكانة عالية بلغت بصاحبها أن كان الأقرب والأحب لصاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا رواه البخاري ويقول عليه الصلاة والسلام إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه البخاري والكلمة الطيبة صدقة وتبصمك في وجه أخيك صدقة كل هذه مروية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مشتملات على جوامع الأخلاق في جوامع الكلم وسواء في ذلك ما كان في الأصول أما كان في الفروع وسواء منها ما كان في التوحيد والأقائد أم ما كان في العبادة والشريعة وما كان في معاملة الخالق جل وعلا أو معاملة المخلوقين حتى في إقامة الحدود نعم حتى في إقامة الحدود حدود الشرع التي مع الحيوان وحتى مع الحيوان في قتله وذبحه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه تأملوا هذه الآيات يا عباد الله الجوامع من كتاب الله عز وجل هل جزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقولوا للناس حسنا ولا تنسوا الفضل بينكم فصبر جميل فاصفح الصفح الجميل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وفي السنة من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله متفق عليه وفي حديث آخر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس ويقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله ويقول لا ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أحسن الناس إسلاما وإيمانا أحسنهم خلقا عباد الله إن الآيات والأحاديث التي تتعلق بأصول الأخلاق كثيرة جدا في القرآن وكثيرة جدا في أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كاد يكون قول كثير من العلماء أن الأخلاق ركن كبير من أركان الإسلام سنتحدث عن هذا بعد قليل إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لأحسن الأخلاق ومكارمها بارك الله فيكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan gabatar da godiya da yabo dukkansu marasa iyaka ga mahalicinmu abin bautarmu shi kadai Allah ta'ala da kuma salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda dama ya umarce mu mu yawaita salati gare shi musamman a wannan yini na juma'a bayan haka baki ɗaya ina jan hankalinmu mu kiyaye Allah mu bi dokokinsa mu ji tsoronsa a zuci da bayyane abin da ya umarce mu shine daidai maganarsa da hukuncinsa babu kuskure a ciki gaskiya ne da adalci kuma mu bi hanyar annabinmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama bayan haka ya ‘yan uwa musulmi mu sani cewa babu wani musulmi da yake da kokonto cikin cewa hanyar tsira da kuma hanyar samun farin ciki da cin nasara a duniya da lahira ita ce lazimtar da kuma aiki da littafin Allah da sunnar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bisa irin yadda shi ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya rayu da shi da sahabbansa wannan ita ce hanya ta tsira kuma duk wata ɗaukaka da wani ɗan adam yake so ya samu a duniyan nan da tsira da yake so ya samu duniya da lahira to yana da alaƙa ne da wannan abin da riƙo da shi da lazimtarsa da ɗaukarsa da muhimmanci da kuma aiki da shi a cikin rayuwa ba iya kawai a ibada ba har da mu'amalolinsa baki ɗaya a cikin gidansa da kuma a waje da zai yi tun daga makwabta har kasuwa har wurin aiki duk rayuwarsa baki ɗaya har zuwa lokacin da zai tafi kabari sai dai abin lura ya ‘yan uwa musulmi musamman a wannan kwanakin da muke ciki da wannan zamani da muke ciki akwai wani lamari mai muhimmanci wanda yake kan hanyar waɗannan bayan Allah as-salafus salih ɗin su ne sahabbai da kuma tabi'ai da manya-manyan malaman musulunci da suka biyo bayansu wanda bai samu haƙƙinsa yadda ya kamata ba na riƙo da fahimta da sanya shi a ɗora shi a kan turba ta tarbiyya mutane a zamanin yanzu sun bambance tsakanin abin da ya shafi aƙida da manhaji a ɗauko shi daga as-salafu salih amma halaye na kwarai ba a ɗauko su daga waɗannan mutane a salafu salih ba a ɗaukowa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana jin imani kamar yana ɓararraka yana tafarfasa a kansa saboda yaddarsa da alƙur'ani yaddarsa da hadisai da kuma hanyar magabata na kwarai amma a ɗabi'unsa sai ka ga babu ɗabi'un manzan Allah salama a ciki babu ɗabi'un sahabban babu ɗabi'un as-salafu salih wannan shine abin da ya jawo buƙatar mu tunatar da junanmu a wannan haɗuwa ta yau akan wannan lamari da yake da alaƙa da halaye na ƙwarai da ɗabi'un kirki wajen mu'amala da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya'yan uwa musulmi mu sani cewa manhajin as-salafu salih da galibinsa ake tuciya da shi yanzu ridwanullahi alaihim laisa ilman mujarradan ba kawai ilimi bane da zaka je ka karanta ka haddace hadisai ka haddace littattafai malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza abin da ya shafi ilmin rijal haddace wane kaza wane fiƙa ne wane kaza da kaza ba iya wannan ya tsaya ba shi wannan tafarki na as-salafu salih bai tsaya kan ilimin kawai ba bai kuma tsaya kan aƙida da ƙudurce ta kawai da imani da abu ba ba iya nan lamarin ya tsaya ba amma dukkanin waɗannan mutane da za ka ji ana faɗi sahabban nan na manzan Allah sallallahu alaihi da tabi'ai da atba'u tabi'in kullum ake baka labarin tarihinsu shi yasa yake da muhimmanci ka koma ka rika karanta tarihinsu a cikin littattafai da suka yi bayanin halin waɗannan sahabbai halinsu tsakaninsu da juna haƙuri ne da son juna da yi wa juna afuwa ba sa neman laifin juna manhajinsu manhaji ne da ya haɗa da aƙidar tauhidin da imanin sannan ya haɗa da fiƙihu ilimi mai zurfi na sanin addinin musulunci sannan kuma da ɗabi'u masu kyau da halaye na ƙwarai ilimin musulunci ba iya haddace-haddacen ba ne a'a haddace-haddace ne da imani-imani tare kuma da ɗabi'u masu kyau da halaye na ƙwarai mutunci daraja gaskiya riƙon amana ya'yan uwa musulmi ɗabi'u masu kyau sutura ce babu wata sutura da ta kai ta in kana da hali mai kyau da za ka yi mu'amala da mutane da na samanka da na ƙasanka abokanka da abokan aiki kowane irin tunani suke ɗauke da shi za su saba maka a tunani zai yi ma addininsu daban naka daban amma kai ɗin Allah ya wajabta maka kai musu adalci kai musu mu'amala mai kyau ka nuna hali na ƙwarai cewa kai dai ga irin karantarwar addininka idan musulmi ne kuma kuka saba ka nuna masa cewa akwai asalin abin da ya haɗa ku shine musulunci to yana nan a musulunci musulmi ne shi yana buƙatar mutuntawa yana buƙatar darajtawa yana buƙatar magana cikin kwanciyar hankali in shirya kake so masa to zai samu shirya in ka bi shi ta hanyar magana mai kyau kullum mukan tunasar da junanmu wannan aya ta cikin alkur'ani wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi haruna da annabi musa alaihima assalatu wassalam da ya aike su zuwa wurin fir'auna fir'auna ya fi kowa kangarewa da kafirci amma duk da haka Allah ya ce wa annabi musa da annabi harun wa ƙula lahu ƙaunar layyinan ku gaya masa magana mai taushi shi dai wannan kangararren shi wannan babban kafirin shi wannan da ya fi kowa kangarewa ya ƙibin Allah har yi da awar shi ma Allah ne to duk da haka da Allah ya aiki annabi Musa da annabi Harun sai ce ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkar au yaksha ko ya wa'azantu la'alla mai yiwuwa in kuka faɗi cikin kalma mai kyau zai shiryu ashe me ake nema a gun mutane shiryuwarsu ba kawai in bayyana musu ra'ayina ba in ce tilas ra'ayina sai kun fahimce shi yadda ni na fahimta ba haka ba ne amma ka nuna musu hujjar Allah da lafazi mai kyau dukkan garewar mutum in kai masa lafazi zai fahimci ba ƙiyayya ba ce kuma wannan ya ishe shi wa'azi cewa maganar da aka gaya masa ba ta son zuciya ba ce maganar mahaliccinsa ce aka tuna masa in dai za a gaya wa fir'auna magana mai taushi to wane ne bai cancanci a gaya masa magana mai taushi ba ya al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya uwa musulmi ya kai bawan Allah ka yi bincike da kulawa sosai da nutsuwa cikin abubuwan da suka shafi usulin al'akhlaq ginshiƙan abubuwan da ake gina ɗabi'un kirki a kansu da kuma abubuwan da suke tsarkake zuciya kai tunani a kansu yi tunani man ababin amana mecece amana da gaskiya da kamun kai da mutunci da haƙuri da juriya da in an maka ba tilas sai ka rama ba da kuma ka tabbatar a zuciyarka ga haƙƙin mai haƙƙi cewa yana da haƙƙi a kanka sannan kuma duk wanda ya maka alheri ka yadda cewa ya yi maka alheri kada ka yi girman kai a kan ɗan uwanka ka ƙaddara irin falalar da Allah ya yi wa wasu ba kai kaɗai ne mai falala ba ba kai kaɗai ne mai ilimi ba ba kai kaɗai ne mai experience a rayuwa ba a'a Allah ya bai wa wasu irin yadda ya baka to baka da ikon wulaƙanta mutane saboda wani matsayi matsayi ko mataki da ka taka na rayuwa ya uwa musulmi lallai musulunci karantarwarsa da ɗabi'unsa sun karantar da mu kullum ka fifita gaskiya gaskiya ita ce sama da komai a gunka kuma ka so ma'abuta gaskiya ka ɗauki rahama da tausayi su zama wata sutura taka da za a gane ka da ita sannan kuma ka ɗauki kuwatul irada ƙarfin azama da niyya mai kyau da kuma iya danne fushi da duk abin da ya tunkaro ka ba sai ka bayyana wa mutane cewa ka shiga uku ka lalace ba kwantar da hanka ka samu natsuwa ka koyi haƙuri da ɗabi'u masu kyau da afuwa da yafiya an taka ka ba a sani ba an buge maka mota ba a sani ba an taɓa maka babur ba a sani ba yi haƙuri ka natsu kwantar da hankalinka duk abin da kake so wani ɗan uwanka yi maka to kai ma kai masa irin wannan kana son in ka yi kuskure a ce je ka an yafe kana so in amma in ka yi laifi a ce wannan shine na farko karka ƙara je ka kana son in ka bugi wani da kuskure ya waigo ya ce ai na kula baka gane ba ne baka sani ba ba komai je ka tunda kana so kai ai maka wannan to ka ɗauki wannan ita ce halinka in an maka kada ka fassara cewa ai dama na sani wannan ba mai ƙaunata ba ne na san sai yayi kaza sai yayi kaza yadda kake so kai ai maka to kai ma ka daure kai wa 'yan uwanka afuwa da rahama da tausayi ya uwa musulmi a cikin addinin ku wannan addinin namu na musulunci lalle kyawawan ɗabi'u suna da matsayi matsayi maɗaukaki ku sosai wanda hatta kai shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wanda ya siffantu da wannan hali na ƙwarai cewa babu wanda ya fi kowa kusa da shi babu kuma wanda ya fi so irin mai kyakkyawan hali bai ce babu wanda ya fi so irin wanda zai iya faɗar ra'ayinsa komai ɗacinsa ba bai ce wanda ya fiye zafi wajen bayyana abu shi ya fi so ba amma lalle ya ce wanda ya fi kowa ɗabi'u masu kyau gashi abin da ya ce sallallahu alaihi wasallam ku ji lafazinsa inna man min ahabbikum ilayya inna min ahabbikum ilayya lalle a cikinku wanda na fi so wa aqrabikum minni majlisan kuma wanda yafi kowa a cikinku kusa da ni wajen mazauni yawmal qiyamati gobe qiyama ahasinukum akhlaqa ahasinukum akhlaqan wanda yafi kowa kyan ɗabi'u a cikinku to shine yafi kusa da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma wanda nafi so al-imam al-bukhari ya rawaito wannan don haka ya dan uwa musulmi ko dan ka zama kai din gobe kiyama kana kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kai hali na kirki magana mai kyau lafazi mai kyau kamar yadda Allah ya gaya mana subhanahu wa ta'ala a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa lalle a cikin ku mafifita sune waɗanda suka fi kyakkyawan hali da ta'ada mai kyau wajen mu'amala da mutane ayoyi da yawa suna nan a cikin alkur'ani kai hatta abin da ya shafi haddi da za a yi in an tashi za a kashe mutumin da ya yi laifi mutum ne an kama shi ya kashe wani in za a kashe shi to a yi a hankali a fidda ran nasa cikin sauƙi yadda ba zai azabtu ba in dabba za ka yanka da za ka ci ita ma an koya maka ka yi gaggawa ka yi abin da za ka yi na sauri da kuma yanke wato yin yankan cikin natsuwar da nan da nan ka gama baka azabtar da dabbar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inna Allah katabal ihsana ala kulli shay lalle Allah ya wajabta shine ma'anan kataba anan ba rubutawa ba Allah ya wajabta kyautatawa akan komai za ka yi kyautatawa shine ka kyautatawa abin da kake mu'amala da shi har sai yake cewa fa idza qataltum in kun tashi kisa to ku kyautata kisan ku kyautata kisan shi yasa a yaƙi yaƙi na jihadi tsakanin musulmi da kafirai an haramta in an kashe kafiri a gutsutsura jikinsa don wulaƙanci an hana wannan mu a musulunci an hana mu baya cikin tsari da dokoki to ballantana mutumin da yake ba wato musulmi ɗan uwanka sannan kuma in za ka yi yanka dabba to ka kyautata kamar da dai muka ambaci muka ambata da Hausa ya uwa musulmi mu je kan wasu ayoyi a cikin alkur'ani dan Allah mu duba su Allah madaukaki yana faɗi hal jazaul ihsani illa al ihsan shin akwai wani ai babu sakamakon abu mai kyau sai abu mai kyau in an maka mai kyau kai ma kai mai kyau Allah madaukaki har yanzu yana cewa wa ƙululin nasi husna ku gaya wa mutane har malamai suna cewa a nan ba a ce wa ƙululil mu'minina ba ba a ce wa ƙululil muslimina ba sai aka ce wa ƙululin nasi husnan ku faɗi husnan magana mai kyau ga mutane duk wanda ka haɗu da shi ya zama na lafazinka mai kyau ne tsakaninka da shi sawa'un ko musulmi ne ko ba musulmi ba ya ji lafazi mai kyau ya ji ilmantarwa mai kyau ba ya ji zagi da cin mutunci da nesantawa daga rahama wannan ba halayen wanda ya siffantu da bin tafarkin magabata da bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ilimi ba ne sannan allah maɗauki yana cewa wala tan saul fadla bainakum kar ku manta falala da take tsakaninku jiya an ma falala yau kai kuma kai ne za ka yi kar ku rika manta mutunci da daraja a tsakaninku duk abin da za ka duk yadda wani ya saba maka ka tuna wata ran ya taba kyautata maka me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya ƙi matarsa ƙiyayyar da zai zama cewa ya rufe ido a kan kyawawan halayenta kullum mummunan kawai yake kallo daga ta yi kuskure sai ransa ya ɓace ya ce zai sake ta ya tuna ranar da ce masa a rayuwa ta tsare masa mutunci ta hana shi faɗawa cikin zinace-zinace ta yi haƙuri da shi a halin talauci tun farkon aurensa har ya zama abin da ya zama abubuwan da suke tsakaninku suna da yawa na alheri to karkaci mutuncinta ko don kayi sabon aure ko kuma saboda ta yi maka laifi khudhil afwa a wata ayar Allah madaukaki ya ce mana khudhil afwa ku riƙe afwa ku zama ku masu afwa ne wa amuru bil urfi kuma sannan ka riƙa umarni da aikin alheri wa a'rid anil jahilin in wawaye sun maka kuskure sun maka ganganci ka kauda kanka kai afwa ka ce wawaye ne ba kowa ake kulawa ba mu duba suratu yusuf annabi yusuf mai yan uwansa suka yi masa makirci kulli ƙariya shiri kinibibi abubuwa da yawa na cutarwa amma mai Allah ya ce masa mai ya aikata da su ya ce la tasriba alaikumul yau ba laifi a kanku Allah kuma ya ce masa fasabrun jamil fasabrun jamil sai aka siffanta haƙurin da cewa jamil mai kyau ne don haka haƙuri ba abin yarwa ba ne ba abin jifa da shi ba ne sannan Allah ya ce fasfa'is safhal jamil riƙa afuwa da rangwame shi ma mai kyau duk waɗannan umarni ne a cikin alkur'ani Allah maɗauki har yanzu yana cewa wa idza sami'u lagwa a'radu an idan suka ji wargi da wasa da fanɗarewa da kaucewa sai su kau da kansu ba sa tsayawa su kula shi su manya ne a daraja da mutunci ba sa tsayawa akan ƙananan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana har yanzu a cikin hadisai shi ma cewa duk mutumin da ya kame ya kame kansa ga damar ya aikata laifi ya ƙi aikatawa ya tsare kansa ya kame kansa to Allah maɗaukaki zai tabbatar da shi cikin kamewa zai taimaka masa hakanan mutumin da ya wadatu ga dukiya ta al'umma yana da damar ya sace ta amma ya haƙuri ya kau da kansa ya batta ya yi haƙuri to Allah zai wadatar da shi in dai ka yarda da wannan hadisin to baka buƙatar ka ƙara yin sata a rayuwarka duk abin da kake so na wadata wallahi in ka ga abun wani ka kau da kanka ka ƙi ɗauka to annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Allah zai wadatar da kai da haka duk mai sata in ya ji wannan hadisi ya tuba ya ce daga yau ba zan sake ɗaukar abin da ba nawa ba kuma ya zuba ido ya gani insha Allahu Allah in dai yayi wancan abin dan Allah kuma ya tuba to Allah ko zai wadatar da shi ya bashi wadata ya Allah ka wadatar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi har yanzu duk wanda baya gode wa mutane to baya gode wa Allah ma in dai kaga za a yi masa alheri bai gode ba to alama ce ta cewa shi ba mai godiyar Allah bane ma haka in an maka alheri ka gode ka zama mai hali mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce mai ƙarfi ba shine mai kada mutane a wajen kokawa ba amma mai ƙarfi shine wanda ya iya mallaka zuciyarsa lokacin da aka ɓata masa rai lokacin da ya fushi maimakon ya ce ya sake ta maimakon ya ce ya kore shi daga gida maimakon ya ɗauki makami ya kai hari sai ya mallaki zuciyarsa sai ya danne musamman in shi babba ne ba a san yawan fushi a gun babba ya daure ya cije ya haɗiye abin da aka yi masa na ɓacin rai wannan shine babbar alamar dattako da manyanta da kuma irin wato abin da ya shafi hali na manya da halin dattako halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata maganar da na riga na ambata mana fassarar ta a aikace cewa la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku ba zai zama mai kamilin imani ba ba zai zama cikakken mai imani ba har sai ya zama cewa yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ya ‘yan uwan musulmi muna roƙon Allah ya kai mu ranar da za mu fahimci ma'anar wannan hadisi kuma mu sanya shi a cikin ayyukanmu kamar da na ambata ɗazu duk abin da kake so wani ya maka to ka daure kai ma kai masa tun kafin ya maka wannan shine ma'anar wannan hadisi ɗin yanzu ku bincika ku gani ‘yan uwa musulmi hatta a cikin marasa kirki a cikin mutanen banza a shararai babu mutumin da shi kuma yake son mai hali irin wannan ma'ana ko da zai taimaka masa ana cewa akwai zumunci tsakanin ko mashaya giya ko makamancin wannan to ba wannan abin da ke nufi ba abin nufi duk mutumin da yake yana laifi to baya so a yi masa irin wannan laifin in makaryaci ne baya son a yi masa ƙarya don haka baya son makaryaci in munafiki ne baya son a yi munafincinsa saboda baya son munafiki in ɓarawo ne baya so a yi masa sata ko ka taɓa ganin ɓarawon da yake son shi a shigo gidansa shi ma a saci kayansa duk da ya yi sata baya son a saci nasa to mu fahimci wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hasken cewa duk abin da kake so a yi maka to kai wa dan uwanka duk abin da baka so a yi maka to kar kai wa dan uwanka shine ma'anar wannan hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na ƙarshe yake cewa ma min shay'in asqalu fi mizanil mu'mini yawm al-qiyamati babu wani abu da ya fi nauyi a ma'aunin mumini rangi- ranar gobe kiyama irin kyakkyawan hali ma'ana tun da za a ɗauko ayyukanka ana jerawa za a sa sallarka za a sa azuminka za a sa abubuwa a kan mizani a auna to daga cikin abin da za a ɗora ya fi komai nauyi kyakkyawan halinka murmushi da za ka yi a fuskar ɗan uwanka haƙuri da afuwa akan yayi maka kuskure sallama rangwame kyautatawa san juna da duk waɗannan abubuwa da muka ambace su a farkon wannan zance namu duk suna cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin wannan aiki sannan ku duba ku ga ibada dangane da sallah Allah ya ce sallah tana hana alfasha sallah tana hana alfasha ashe kenan sallah tana da alaka da halin kirki in kana sallah mai kyau to za ta hana ka daga aikata alfasha aikata alfasha baya nufin zina kawai tana ciki ita ma sannan alfuhshu min alqawli mummunar magana a shari'a da za a rika dankwalawa da zage-zage da cin mutuncin mutane to in kana sallah ba za ka yi wannan ba haka nan kuma ba za ka rika aikata zinace-zinace ba da sauransu saboda me ibada tana da alaka da halin kirki in kana yin ta yadda ya kamata za ta hana ka wancan da aka zo zakka shi ma sai Allah madaukaki ya hada zakka da tsarkin zuciya khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim kaga an hada maka me maganar bayarwa sai aka hada ta da tsarkin zuciya ashe tsarkin zuciya ana samun sa ta hanyar bayarwa da yake karantar da kai tausayi da taimakon mabukata da masu kaskanci azumi kuma an koya maka shi ko in ce an yi instituting ɗinsa an ɗora maka yin azumi wajibi don ka koyi taƙawa a ƙarshen umarnin ko ƙarshen ayar dan lokaci ya ƙure mana Allah maɗauki cewa la'allakum tattaqun don ku samu tsoron Allah shi yasa aka ce ku yi azumi ashe kenan azumi don ya taimaka muku ne ku samu hali na ƙwarai hakanan in ka go abin da ya shafi hajji shi ma za ka samu tsarkin zuciya da kuma a wanke ka daga zunubai ka koma irin yadda mahaifiyarka ta haife ka me ya jawo wannan kayi wato abu yadda ya kamata ya uwa musulmi dukkan addinin nan babu yadda za ka yi ka raba shi ka ce aƙida daban ibada daban kuma sannan halin kirki daban duk mutumin da ya rasa halin nan na kirki wajen mu'amala da 'yan uwansa to lalle abin a bincike shi ne shin aƙidar da yake da'awa shi akan aƙida mai kyau yake da gaske kuwa shi mai aƙidar ne ya zai ɗauki aƙida mai kyau ya zama maƙaryaci ya zai ɗauki aƙida mai kyau ya zama ɓarawo ya zama mai mummunan hali baya son ya kyautata wa iyayensa baya kyautata wa maƙotansa ya zai zama mai hali mai kyau sannan yana da nufin ya cutar da wani ɗan uwansa yan uwa musulmi zancen da yana da yawa dole mu tsaya anan saboda lokaci ya riga ya tafi ma ya ƙare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan ɗabi'u masu kyau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya dukkan musulmi akan halaye da ɗabi'u da kuma ta'adu na ƙwarai irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ko ba mu kai mu yi irin na manzan Allah ba ya Allah ka ɗora mu akan halayen dai da za mu daina cutar da juna alal aƙal ya Allah ka sanya mana son juna da taimakon juna da ƙaunar juna da dukkan abin da zai zama alheri ga junanmu Allah ka sanya shi muna son mu ganshi a kirki Allah ka dora mu akan tafarkin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka ba su ikon adalci Allah ka taimake su wajen ɗaukar dukkan matakin da zai zama alheri ga al'ummarsu ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu, Allah ka kyautata mana hali da muke ciki na wahalhalu da tsadar rayuwa da kuma wato tsanani ya Allah muna roƙonka sauƙi daga gare ka da kuma tausasawa daga gare ka da aminci daga gare ka ya Allah ƴan uwanmu da suke Falastin muna roƙonka ya Allah ka fidda su daga wannan damuwa da suke ciki Allah ka maida zaluncin azzalumai da suke zaluntar su Allah ka maida wannan sharri a kansu Allah ka tsare al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina suke ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم